بالله من العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا عبد القاسم المصطفى محمد معصوم المسلم الرشيد الذي سهل الحصر والصفاء اللهم اغفر جعفر to ba manta ba cikin ramadan mun karanta wasu ayoyi a gurguje muka ce bin da baraki muka karanta ayatul kursi amma ba fassara kafin da akwai aya guda kamar ayatul kursi mun karanta ba fassara mu kurci don mu za mu tashi yanzu daga aya ɗari biyu da hamsin da hudu ya yi wa dina amuru an kuma maro da kan da ba mu tashi يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا قوة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون يا قوة أنكم الإيمان كباير من أبن مكاسبكم mukan cewa bayarwa miƙawa wani lokaci mukan amfani da kalmar ciyarwa da hausa a wajen wani faɗi makin su cewa duka zo kauce makawai kalmar cewa domin kada mutum ya ɗauka ba da abinci kawai a hasu amma da annabi ya ɗauki ɗawainiyar mutum wani lokaci ana kira shi an dawo ana kira shi cewa da abin da ya ɗauki ɗawainiyar mutum kamar yadda mutane yana yin abu kaza don neman abincinsa to neman abinci ba yana nufin abin da ake sakawa a baki ne a saboda da haƙori a haɗe shi ne kawai abinci ba yana nufin duk ɗawainiyar rayuwarsa wanda ya ɗauki duk bukaci bukacinsa na rayuwa na yau da kullum duk sunansa ne mai wadata saboda abinci shi ne sai aka gabatar da shi a matsayin duk sauran ɗawainiyoyi ba sai an ce ainihin ciyarwa da shayarwa da tubatarwa da wurin kwana da abin hawa da turare da kaza da kaza duk ba sai an zauna ana ta kare da cewa kan ce masa abinci ma ya wadata saboda ka faɗi na da sarrafa dukiya ba da dukiya saboda Allah a tabarkin Allah sawa'un a wajen ɗaukakar ma Allah ne ko wajen taimakon bayansa ko ma duk wani mutukun khair gaba ɗaya duk gaba ɗaya sunan su ke faɗi muka ce faɗi ya wadatar muna faɗi wannan kalmar ya ce faɗi ku bayar daga abin da muka ba mu ma'ana ku bayar a fuskokin alkhairi nan ya ce an yi umarni da infaki a nan ya hada da sadakan wajibi da mustahabi don bayarwa ko bayarwa da ya zama dole akwai bayarwa dole wanda ake ce masaka da humus su wa'annan bayarwa dole ga kuma abin da ake ce ma sadaka mustahabi to har kyauta har isa ne da zakka da kumusi da kyauta da isani duk cutar su gaba ɗayan ta jira ta sunan su da sadaka ma na talabi da zakkan wajibi da zakkan nafila da kyauta da isani duk a fuskokin alkhairi da cikin sunan su fashi to a ciki haddasa da zumunci bayarwa a wajen sada zumunci shi ma duk infaki ya ya zama da infaki da sirra a lokacin guda to me za ku daga me za ku bayar daga abin da muka ba ku dama wa ya baka ba ba ka dukiya Allah ya baka ku bayar daga abin da muka ba ku kafin yinin da babu ciniki cikinsa babu abota babu ci ba ma'ana yanzu ku bayar kafin yinin da yawan laye ƙofi yawan laye ƙofi ranar da babu ciniki a cikinsa domin ciniki yana nufin abin da a siya a siya saboda rannan babu sir'a babu wannan kinaya ga rana da kyama ke ran da za a zo da ayyuka kawai rannan imani da aiki kawai shi ne shi ne karansa shi ne dukiya a ranar saboda haka nan babu siye da sayarwa ne aiki ne- ne- eh, idan aka yi musaya ana kiran abin da aka siya sila kayan da aka siya abin ana kiran abin da aka biya da shi ana ce masa kuɗi ya wanda ko ko da ko musaya aka yi ko da cinikin gishiri da mandaya ba ba ni wannan kayan ne ma ba ka wannan to ɗaya buƙatar ta ɗaya ɗaya kuɗi ne ɗaya ɗaya saman ne ɗaya mutuma abin ba ku so lo- lokacin nan na ba ba da mutum ba zai je da komi ba a nan yana da tarkace yana da rara na tarkace burbishin bukatarsa yana da wanda yake da bukata dole yana da abubuwan su kawo burbishin bukatarsa na yau da kullum a a suturarsa ne a abincinsa ne abin hawansa ne a sauran sauran abubuwa yana yana da rara to amma in ya je ranar lahira bai da sila zai taso zikau hatta da kafarin sama ba zai taso da kafarin bangantana ma ya ce ba zai sai da kafarin haka nan da shi a kyalle aka saka a kabari in ya taso zai taso zikirgin rika babu ko da kabari saboda haka yanzu ba mutum mutum ya zo da wani abu ballantana ma ya ce shi ne labai kuɗi wala kulla babu abuja khalil shi ne aboki khalil aboki ke kulla abuja ke ba mutum wani abokina ne bazan ya taimaka mini ni ba ni da shi zai kunta amma wani yana da shi bari ya taimaka mara nan alƙasir lafa yau mai izin ba a da ma'azin aduhun izar mutu to ainihin rannan babu aboka ba batun to eh wani zai taimaka mini saboda aboki na ne kowa ta kansa yake ba za shafa'a ba kuma ceto ba kuma batun yanzu ina da wani zai cece wurin muka magana ta ji kalmar an ce ba ceto akwai wasu yan ba ceto na nafin ceto ne gaba daya to su su kuma ayoyi ana ba masu da wasu ayoyi ne wannan bai bai kore abin da za ka za ka gani ayat da kusa ranar da ranar da bai manzan zarar da ya shi wa inda wuri illa bi izin la yi mulku na shafata illa ma liman azana ga su nan ga su to wani ma'ana rannan ba wanda zai tsaya maka ya zama ka dogara da shi ko ko ko ba kai komai shi zai ce maka ai ba kamar yadda yanzu an a a a sha'anin dukiyar duniya idan ba idan ma ka ci bashi kana iya cewa kana da wanda zai rabu ci saboda haka haka zuwa ka ce ka biya sai ka sai ka ce wani ba da ya ci sai biya daga nasa to wannan ba ka da wannan saboda ba wanda zai tsaya maka da nan ba ka da sai a za ka siyar ba ka da kuɗin da za ka siya ba kuma ka da wani wanda zai tsaya maka ya ce na lamunce maka ma'anar su kenan. na lamunce maka ba ba ka da wani wanda yana kai na shi ne ma'anar shi ba ko ba lura ba a ayoyi ba wasu ba ba suna karo da juna ba suna kwamuwa ne don yan ba ce ko kowace in suka samu su buka ce ba shi ba sai mu ce a ka je ka je inda aka yi magana shi ba kuma za ka ga shi ba za ka gane cewa abin nufi a nan wani ba zai tsaya maka ya zama shi ke na kawo rana ba na akwai shi ba a da izinin Allah man zan da zai shi wa inda wuce ya zafi ko shi ba a da izinin Allah wannan za mu na ba ma'ana yanzu ba to yanzu kana da dukiya ma'ana in kana da dukiya yanzu kana da rai da lafiya ce da kuma dukiya kana son dukiya kana jin tsoron talauci to baya bisa daɗin rai kayan da ka bayar da bisa zaɓin kanka da daɗin rai ba na ba dole ba an kwata ba an kwata daga wajen kanka bayar da ba kuma wannan abin ka bayar da duk ba ka da bukata ba kamar ainihin eh, wani abin da ya- ya lalace kamar gari ba kai ka ainihin ka aje wani abu ka aje wani abu hatsi a ruku ya yi hunku ya yi lalace ka gaba zai ciwa ka ba wani mai ci ko kuma fara ta yi tsami ka ga ta fara ta shawo ka ka ba wani sadaka ko rago ko ne ya dame ka ka ce ga wani ka ba wani to ba irin wannan ba kaga kai ba ka kayar ka ba a matsayin ba ka da bukata ka bayar a kana son dukiyan kana kuma jin tsoron talauci kuma kana fatan ka rayu ba kuma ka ga mutuwa ba ba ka ga mutuwa ka tabbatar yanzu ka riga ka mutu ka ce to ka ba da kaza ko kuma ka je ɗiban ruwa a rijiya yan kana Najeriya sai kuɗin ka ya sun mai riga sai ka ce gashi na sadaka ne sai gidan wanda ya sun ko kila ma wani ya wani ya tunde shi ka to za ka ɗan bani ɗan wani abu ne ko kuma ainihin akuyar ka ta yi na daji ka ce wanda ya tafi wani mutum ya yankawa da bisa bisa ainihin wato kenan tun yanzu kana da shi kana da lafiya kare da lafiya kana bauta buka ka ɗauka bisa zaɓin ka da daɗin ran ka ce ga shi shi ne ibrahim ɗayan ka rasa wani ya samu kila ma har ka ji a jikin ka rashin yana ka ba yawwa ya ma fi kamar wanda ya tsuma ma ma rabu ne miskina bai kiman wasira su wa'annan wannan kasawakan dangane da yaran gida waɗanda su suka ci ba da abincin da su za su bude baki suka fi zan ba su bude baki suka yi da suka miƙe da su ka gani irin wannan ka gani sa wani lokacin su kan bayar ko su rasa to ainihin wannan zirwa kenan ainihin a yanzu ma muna mutum rara ma kar mu kai ka da nisa a rara din ma wanda kake da shi yana da shi yana da shi da shi bukatar ka ɗauka ka bayar Allah ya ce musu soyayya wanda za ta amfani ba wai ba abota ba ne wato abotan da zai amfani ka ya face ka daga daga masu wannan hali shafa'a kuma yana da izinin Allah yana ce an karanta shi da fata ya yi da zai nan an zubo da faru da kuma kawai a yana ta yau mallabar da ke wala kullum da wala shafa'a ai kafin yinin da ba za ku iya talaruki ba na abin da ya kuce mu yawa ku yi kafin yinin da ba za ku riski abin da ya kuce ba domin wani yini na nan yana zuwa wanda za ku ce da kun sani da kun ji ba da duk don kuna da halin da za ku yi ba wasu ba to kar ku jira sai lokaci da ku yi da ku yi da na sani kuma ba za ku kuma ku fitar da kanku daga azaban Allah domin nan babu ciniki a cikin wannan yini ballantana ku siyo abin da za ku bayar ku yi infaki wannan ba za ka ce ko kashi ai kuma ba yi infaki ba kashi kuma wannan ranar da ku bari ne ku bari in siyo wani abubuwa in bayar wannan ba ciniki ba ka da kuɗi ba ba ka da kuɗi ba kuma abin zai babu saman babu babu mafi kowar ba ba sir'a babu kuma dukiya ba sir'a ba dukiya ba kuɗi ba abin zai to ka gani ba da za ka ce a a mutane domin kuma ka sun su a ranar da ita ne amfani ta ranar yanzu misali a wannan ranar za ka ba mutum abinci ne amfani shi ko za ka ba shi ko abinci wasu ba su yiwa ko za ka ba shi gidan kwana duk abokata amma ana akwai to a wannan ranar kuma wato kenan ba za ku iya tsamar da kanku da fansan kanku daga azaba kuma ba wani wata abotar da za ta amfane ku a ranar domin masoya a ranar game da Allah ta yi shi al'akalla wa yau mai idan ba mu da ba'adin a ruwun illar mutum sannan masoya tsakanin masu zama kiyar za su zama kiyar juna sai dai ba su takawa masu takawa a nan duniya su za su zama masoya a lahira amma in duk wata soyayya mawata da bai na kuka da hayati duniya kamar yadda annabi raki su da su na mata nuna a wata na min duniya mawata ta bai na kuka da hayati duniya a kuna wani junan ku akan abin da kuke yi a yanzu na saba ma Allah ko kiyama kuma ya zama gaba to kuma yace har har Allah ta ce kullu imrin minkum yawma idhin sha'anun wani kowane mutum rannan shanin zai shi shi ta kowa ta kansa yake ba batun kenan wani ya ta wani ballantana wani ya taimaka ma wani kuma yana cewa la tan fa shafa bi illa man adana lahu rahman wa radiyahu qawla wannan ceto ba ta ba ta amfana sai ga wanda ar-rahman Allah ta'ala ke da ya izini gare shi ceto ya da zancen wato ba kowa ke ceto ba kun ga wannan wani shafa'a ba ya kore ceto ba ne ya kore yiwuwar ceto ga waɗanda suka yi sake ba su da daro in amfani da ranar da zai amfani da wani wanda suka a nan ba su ba su ko ba su imani ba ko kuma ba su su bi suka yi kyawun aiki a bayan imanin su to ba za su ba ta zawo to ka gani ka ga sai wanda Allah ya yarda da shi ballan ya yarda da zancen su ballan tana a ce aikace ai wani zai iya ci ko to me wannan wani ne wannan yinin ya ce annishin yana cewa yana iyowa kuma ana zuba ranar mutuwa yau a ranar mala'ikan mutuwa yanzu mutum zai ga shi kenan kuma da shi ya kare ran da ya ga mala'ikan mutuwa ko yana ganin dukiyarsa zai ga da ya da ya samu wani abu da dukiya amma kuma shi kenan kuma Ah, kamar yadda a- a a wani a wani karatu da muke da yawa nan shi balaga da shirinsa aka ce za a masala ma mutum a yayin mutuwarsa za a masa kafin a ɗauki ran za a masala masa iyalansa a matsayin kamar mutum ɗaya a masala masa dukiyarsa a matsayin kamar mutum ɗaya a masala masa ayyukansa a matsayin mutum ɗaya to sai ya ce ma iyalansa mai zan samu iyalansa ya zama mutum ɗaya gashi ya tsaya sunan shi iyali wato masar ne ko wato sai gan shi a matsayin sai ce me zan samu daga wajen ka ma'ana kai iyali na kai jama'a na ke mata da yaya da yan iyaye da dangi duk gaba ɗaya sun zama mutum da sai me zan samu wajen ka sai ya ce zan raka ka kawai in ka mutu zan maka wanka in sa maka duka bane maka sallah da zai bizu na gama nawa sai ya dubi dukiyarsa ya ce kai da zai ce mai na sha wahala ne zumunci da kodin ko mai ne za ku yi ma dangi ta ce za mu raka jana'iza sai ya juya dubi kuma dukiyarsa na sha wahala ne mai kilo na tattara ka ni zan samu wajen ka sai ce na recovery sauran gaba ɗaya ba na ka to kaga da kabari ko dan gurtun falin kyalle ne bai da yawa in ka bai kuɗi da yawa dai da kabari ne za ka ɗauka daga gurtun sai ya juya ya ce ma aikin sai kuma me zan samu da gare ka sai ce a yana nan tare da kai in tare za mu to shi aiki shi ba a rabuwa ce kaga abin da ka aikata ka sa da zumunci ka yi aikin kirki ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza to shi wannan ya tare da kai haka ma wanda ya abin tsiya ya cuci mutane ya ya zalunci wasu ya musu kaza ya musu kaza ya yi miyagun ayyuka ya saba wa ubangijinsa ya cuci sauran al'umma sun ba wa'annan miyagun ayyuka suna tare da shi su za su kasance tare da shi saboda haka aka je kabari sai biyu su dawo iyalai da dukiya su za su yi rake ya rake sai su dawo sai a bashi da aiki aikinsa in mai kyau ne lafiya abokin zaman sa yan shi kyakkyawan mutum yana ta fara yana ta bashi bonus ya ɗauke mashi hafu ya ji jin da sai ya ce masa kai wannan mutum mai kyakkyawan fuska za ka da kan shi za ka na zama na da kai na jin daɗin zama kai ne wani sai ya ne ayyukan ka idan kun murna aiki ne sai a yi shi kamar dogo yana tsohon bonus ya gan shi gashi mummuna gashi yana waye kuma gashi yana ta damun su wani lura yana son gudun su ciki wani ya dame ni kada mu wannan tsata kai ce to ai kai kai ne ni ne muguntar ka tantar da kai ni ne ai to za ka tare za mu dinga zama to ka gani to ka shi aiki mai kyau ko mummuna ana barin shi a nan ne ana kiyaye shi to menene ka ga wannan wannan daga cikin jimlar ayyukan kirki akwai impact kana da dukiya ka baya to shine haka kamar da a wani hadisi manzon rahama yake cewa sallallahu alaihi wa alihi mu dan adam yana cewa dukiya ta dukiya ta dukiya ta ba ta dukiya sai wanda kace ka cinye ko ka sa sutura ya zubo sauran da ka bari abin da ka bari na magana ne ya kuma ce wane wane ne a cikin ku ya fi son dukiyar wani fiye da nasu suka ce a duk cikin mu ba wanda ya fi son dukiyar wani fiye da nasu ya ce to dai mutane suna son dukiyar wani fiye da nasu saboda su naka shi ne wanda ka bayar ya tafi can aka rubuta maka aka tafi wanda ka bari na wasu ne, na magada ne kuma ba zai amfani ba in sun yi in sun yi abin kirki su suke da rana da dukiyar in sun yi abin tsiya kai kai sanadin su kai abin tsiya don ka taimaka musu yin abin tsiya saboda haka kowanne asara ne ga riga ga wanda ya bar dukiya asara ne ga wanda ya bar dukiya bai infaƙin ta ba to an yi mummunan aiki da ya ko an yi kyakkyawa an yi kyakkyawa sai ya nadama ya dama shi ya kyakkyawa ya samu wannan lada in kuma an yi mummuna ce a ƙarfin taimaka kuma an yi an yi- an yi abin tsiya da wannan dukiya kuma ni kuma ina da kamar shi tun da ni na tsara a kai to kaga cewa ihtimalin wannan yawan din ranar mutuwa ne ya yi ko ba lura ba Yo- wani yau yau ne la eh, la mai ubi wala kula to wala shafa kiyama eh ranar mutuwa eh ɗaya ko da ɗaya wani mai kodin domin eh, ranar mutuwa farkon farkon shiga ranar ƙarshe ke ranar mutuwa mutum zai ga dukiyarsa ya ga ya nadama bai ciyar ba ya yi amfani a nan da ya bayar da ya sami lada amma kuma gashi yanzu ya wuce to kam- ka- kamar azai da Allah ta'ala ya ce wata ku yawman la taji nafsun an nafsin shay'a to kina ranar da rai ba za ba ba za ta ba ba za ta mota rai ta komi ba kuma wannan zahiri eh, yana nufin ranar mutuwa ne. kamar da ta yake cewa ainihin eh, ba ba ku gani yayin da mutuwa ta zo ma mutum da shi kuna halarci wanda ne da ne don ruwa na ba a kawo ilmi ne kuma la kila su su kwarara in kuntum gairu mai bai gairu madina kar su kuna yin foto sari ta ga wani yana tsara na mutane gashi kana kallon mutum rai na fita ko ba abin da ke ba za ka je su tana mashi ko to shi kuma rannan kaga shi kenan rannan kuma shi kuma ba mutum kaga yaushe ake in baki kana da rai da lafiya kana da dukiya kana fatan ka rayu kana jin tsoron talauci ka bayar bisa daɗin ran shi ne fari. amma kana ka kusa mutuwa ka ga ciwon ajali ta fara rabo don ka san ba akwai wani wanda ya gama rabo sai ya ɗauka zai mutu ne sai wani sai ya dawo shi da kayan Kaga, sai ya ɗauka zai mutu ne to zai bai mutu ba sai ya rarraba to kaga wannan kaga ya ba bisa bi da lahi yawa ya ga cewa zai rasa ne kawai ya ga ya ga ta ne kawai to ainihin tun tun za ka iya bayarwa kafin ni wannan kafin mutuwa ta zo baya to tambaya yaushe ake mutuwa ina tambaya ne wace rana ake mutuwa ka san ranar za ka mutu saboda haka in- in ka kanka da rai da lafiya da dukiya me ya kamata ka yi bayar kawai bayar kawai kada ya lokaci ya kure ba da ba zai yi a bayar kawai والكافرون هم الظالمون كافرين سوني الظالمين wato ainihin wanda suke butulci kenan su ne manya-manyan azalumai domin sun cuci kawo kansu su wannan azalumai masu kazanta kawo kansu nan ya ce wa aidan azalimu na humar kafiru sai har da wannan domin domin iko yake mu'adala in aka ce kaza yana daidai da kaza ne in an ce alkafirun na humar zalimun a zalimun na humar nafsu shi kama kafirun ya kurto zalimun zalimun na ba ya kurto kafirun yusawi da daidai wa daidai in abu ya zama wani yana daidai wannan daidai wa daidai in ka ce kafirun na yana daidai da zalimuna zalimuna kuma yana daidai da kalimuna to sab- saboda haka kuma wanda ya tafi an zalimi shi ma an zalimi saboda bata manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi man ana zalima wa huwa ya'lamu annahu zalimun faqad bari'a min al-islam wanda kaga ko ko bari'a min al-islam wanda ya tafi an zalimi ya san an zalimi ne ya ya farrata da musulunci ba shi ba musulunci wanda aka ce ba shi ba musulunci sunansa ne kaga ba azalimi ne kawai ba kafiri ba mataimakin azalimi shi ma mene ne kafiri kawai shi ma shi- shi ma azalimi man a'ana zaliman wa huwa ya'lamu annahu zalim faqad bari'a min al-islam hadisi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ya hukunci ainihin ta ina ta ina kafirun suka zama azalimu domin ainihin zaluncin su ya kai magaya har ya zama sun hana ma kansu waɗannan al'amari na ƙarshe wato sun sun saboda zaluncin kai ta kai ma mutum ai saboda zaluncin ai ya zalunci ƙarshen sa an ce masa ƙarshen ka gashi za ka yi rayuwa na dindindin bayan ka mutu sai saboda tsananin zalunci sai bai shi bai yi shiri domin wacce rayuwa bai shi da wani rayuwa a kowane da cutar kansa fiye da wannan kaga wannan ya zama ba karamin fitu ne ba ya ce wannan kamar yadda ake cewa in aka ce fulanin huwar faƙi fil balad da larabci aka ce wani ai shi ne bakili shi ne babban malami ba ko ba wanda ta ce ai shi ne malamin garin misali ya aka ce wani ai shi ne malamin garin mai gari akwai wanda mishi malam wannan kaga to shi kuma aka ce ma'ana shi ya gabata a yin yake to haka nan kuma in aka ce wani ai shi ne azzaru wani ai shi ne azzalumi ma'ana akwai wanda mishi zalunci ce kowa zalunci to ga kuma me me da ma mutum yana cewa to me me ya hana me me ya hada infaki da da kogo sai mu ce ai in ka lura shi infaki alama ce ta imani wanda duk ya bayar yana sa rai Allah ya bashi me ya alama me ya wannan koga yawa imani ya da akwai lahira ya da kuma akwai Allah da ke bayar zai biya shi wanda kuma ya ki bayarwa alhali ya san za a kira za a kira kira me yake cewa ba lada kamar wani mutum yana ce ka biya aka ce kai ar gaban karami rijiya ce ba za ka fada sai shiga fada tsundu ya yadda yana tafiya kai gaban karami za ka fada sai ci gaba da tafiya da yake nufi ba lada ɗaya kuki ko kuma ina da ne in alakan ma mana sani to duk kirai ma shi kafiri ya mutunci da wa'azin da aka yi mishi to kaga mai da kin infaki ta nan ne ya zama ka saboda shi ya ke ya yi tanadi da wuri da shi kenan wannan wannan aya ta shigo tsakanin wata magana ne da yake alƙur'ani kamar da muka ce ainihin yakan siyakinsa wani lokaci ba lalai a yi rafin aya da magabaciyar saboda ainihin an tattara su ne aka jirgata su a a ba da kira ba ma'ana ba amma muka wannan wannan kamar mukaddima ne a kan ifaki daga nan bayan waɗansu ayoyi da zamu karanta za mu koma ifaki sosai amma wannan kamar shi gida ne mukaddima to sai aka kawo wata magana ana yin ifakin nan don wane don wane ake ifaki yawwa to Allah la ilaha illa da sifar Allah da ake baki domin sa ake bauta domin sa don dama shi kawai cincin kawai الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يقوله حفظهما وهو العلي العظيم Allah la ilaha illahu Allah babu wani ubangiji in ba shi ba ila ana cewa wanda ya cancanci abota cancanta bauta cancanta bauta in haka nan ne babu wani babu wani ila na'am ana ana ana a wayansu mutane suna ce ma wadansu abubuwa aliha ana mashi jami'a ce aliha ana samun ila yana ka jiwo suna magana da wasu suka yi kuskure kalmar ila shi ne bahaushe ya fassara da ubangiji da shi da rab da abu ɗaya a wajen bahaushe da rab da ila yana cewa ubangiji shi kuma asalin kalmar ubangiji ne hausa ce duk da muna magana da hausa don uba yana da kuma an sama nan uba ubangiji kuma yana nufin shi ne ila to amma da bahaushe ya ce ubangiji ya wuce ubangida domin ka ce ubangida ko baban gida wato a gidan akwai mai gidan gida ko mai gida da mai gida da uban gida da baban gida mai gida ke to giji kuwa babban gida ne sama da kasa shi ya sa ainihin ba a fita ubangiji a nan yana da ma'anar cewa shi ne ma'aikacin wani giji yana nufin wannan babban gida wanda ke da rufi a sama to a daidai ke hausa ce ne ba wai zuwa karin mu larabci za mu za mu fasa wai da daidai gwargwar da hausa ya gani amma ila da larabci ana masa kyau ana cewa ana cewa ana cewa ayata to amma Allah Allahu ismul jalal shi suna ne alif suna ne alif baya karɓar jami'i duka ji wasu hausa suna kuskure sai su ce wai alloli kuskure ne babba babu alloli sai ka ce iyayen giji iyayen giji sai ka ce sun- suna da iyayen giji da suke bauta wa ba Allah ba amma ba Allah ba ba a mace shi eh, abin da su ba a mace shi abin da- kamar da a ce concept sifa ba sifa ba Allah ba sifa ba suna ne alam an san suna alami ko ba na in inda za a ce wane ne a roba na wannan Allah sai ka ce Allah shi ba a mashi jami baya fassarwa ma baya karban fassara sam kalmomi irin su ada ko da wani luga ne kamar god da english yana daukan fassara ko koda da farsi ko irin kudu yana karban tarjama amma Allah Allah kawai shi- a shi ne ismul jalal saboda ka ba a mashi jami sai aka ce Allahu an gabatar da magana wani Allah to la ilaha illa hu babu ubangiji in ba shi to tun da an ce to tambaya ba wasu mutane suna da aliha ba suna ce ma wani abu ila to tambaya ila ne tun da babu wani ila ne ba ka ashe a ma'anar ma'anar da ke kasar na ila shine wanda ya cancanci a bauta masa wanda ya cancanci a bauta masa ba wanda ake bauta masa ba awai abubuwan da ake bauta musu suna da yawa suna bautar rana da wata suna da wata abubuwan da suke bauta su sassa da gunki su bauta musu suna bauta mu maciji su bauta da karo a ruwa da kibi da ba abin da ba su masu bauta mu kowa wata a wata suna ce musu kuma ala to amma a wannan ma'ana la ilaha illa yana nufin cancanta wa'annan abubuwan da ake bauta ma sun cancanci a bauta musu a to wane ne wanda ya cancanci abota masa Allah saboda shi ya halitta shi ya azurta halitta ikon sai mallaka sai bayan sai saboda haka sauran abubuwan da ake bauta ma ko ba su da wannan ba su yi halitta ba ba su azurta halitta ba nasu ba ne saboda haka kun ba su ba ba- su ma kansu ma ba su ba gane ba iya daga abubuwan da ake bauta ma ma su masu bautar su ne suke taimaka musu an zan za masu bautar masu abuwa sai su akwai ranar wanke su da masu gadi kan a zo a sace mu ubangiji sai a sa mushi tsakiyar zinari sai a sa mai gadi kada kada barawa zai sace musu daga masu gadin ubangiji to kaga shi su wane da suke su suka sassaka ubangijin su su kuma suke kare shi saboda haka sun bi shi sun zo ubangijin ba shi ubangiji yana bukatar su ko ba su da ubangiji ba su da ubangiji saboda kare bai cancanci bauta ba na na na wasu lokaci an ce ruwa bayan matsala ya hijira zuwa madina akwai barbashin masu hoton gumaka a madina to ko sai yara da suka musulunta baban su da musulunta ba suka yi suka yi da musulunta ya ce to sai suna suka sai suna ta dan wargi da ubangiji na sai suka shafa masa bayan gida sai ya zo ya ji ubangiji shi yana wargi da wa ya sa maka wannan abu sai ya wanke shi ya wanke shi ya sa mishi da rai ya ce ya ce wanda ya wanda azan sai suka sake shafa masa a kai sai zo ya ya sa wanke shi wanke ya sa mishi da rai dorannan sai ya rata musu kabo ya ce in suka zo za su sake kama wannan abu sare su da wannan dorannan sai sai yaran na sai suka tuka ubangijin hada da gobe sai zo sai mu ya koyi ya ce a ina ka shiga ne to sai ya daga ya daga sai ya tafa can bayan gidansa akwai wani akwai wani juji a wani rami kamar kududdufi mai fafaro sai ga an ɗaura shi tare da mushar gari an an ya da su to sai ce lallai da kai kuma ne ba da aka zama a yashin tare da mushar gari daga nan ya ya dawo daga rage ba ya ya maka wannan lafi daga kasa ko to kaga ainihin wato kenan shi shi shi abin da ake bauta ma su masu bautar sun fi shi sun ga abin da suke bauta ma masu shi ko shi ko wanda ya cancanci a bauta masa shi ya abubuwan shi ya kowa da kowa da kowa kuma su kowa da komai mabukata ne zuwa gare shi ko ba bukatar kowa da kowa kaga shi kaga kaga in ana batun cancanta dan ne kuma ake zarga da mutane akan waye cancanta bauta in ka ce musu waye cancanta bauta in sai sai su shiru ba su ba su fara waye azurta sai ce maka Allah wake azurta sai ce maka Allah wake rayar waye kashi sai ce maka Allah wake waye yawan tada da kansa baya bukatar kowa amma kowa da komai na bukatarsa sai su sai ce maka Allah to waye ce ce ci bauta to yanzu zai waiwaya ya gaci ba in ce maka shi ne zai irin da zabi ke nan to ana sai mutu mutu ciki ce to ai kwana da yanci ta cika tambayoyi wannan tambayar na magani ne ne ka ta ka ta ne ta kana zuba man tambayoyi kamar kamar an aiko ka yana semi da mu yanzu zaka ga ya fara tannin a fafa sai sai ya shiga mutum cikin wani kare shi kawai to shi ne to kaga dalilin da ya sake haka nan ya ga cewa in yi intirafi da cewa Allah ne kawai ya cancanci bauta yanzu me ya rage kenan wa zai bauta ma kenan yau to ba ya sani sai mutu suke ce kawai a kyanin kowa ya abin da ya gada to a daina masa mun mutane kowa ya riga da gidansu to shi wannan Allah ne wanda babu wani ke ba shi wanda shi ya cancanci ba da ma'anan ila ya ce almustahiqu lil ibadati la ghayr to kaga wannan sai Allah kawai ke kan Allah ne kawai ila ko to shi wannan sifofin sa shine alhayyu rayayye da sanu za mu ji ma'anan alhayyu rayayye ma'ana idan ya ce ma'anan rayayye shine al al al al al alimul qadir masani mafi nan kuma ya fassara shi da adda'imu da lashe in kaba da ruwa rama wanda yan gode fassara al'ayyum al'ayyur al'ayyum ana yin gyara al'ayyum shi ne adda'imu al'a'imu al'iyamu bi tadbirin halki wa ibdihi wato shi ne dawwamamme kayyum tsayayye ma'ana tsayayye mai tsayawa da al'amuran komi da ya haɗu shi ke gudanar da su shi ne da wamammi mai tsayawa da jujjuya al'amarin halitta da kya kare halitta wata yin wannan Allah ta to kuma shi da'im ne ba tare da wani abu kafin shi ba daga nan wannan Allah la ilaha illallah ayatul kursi ta fara da yake shi tsaye ne da al'amarinsa sai su fara su basa la ta kuku sinatun waranau gengeki bai ɗaukarsa gengeki da hausa na miji da larabci ko mace to shi ke nan saboda da suna sun ji sai ce gengeki baya rufansa baya kama shi ballantana rose bacci ko bacci shi kuma uban gengeki ne shi gengeki kanin bacci idan mutum ya gengeda yana dan tsaya ka ba tare da yana jin bacci ba sai dan kaɗa haka kaɗan sai ga ashe ya dan ya dan abin dun bacci yi nauyi kan danne hisosi guda biyu ji da kai amma in bai nauyi ba yana da wani danna ɗaya akwai baccin da zai danne gani amma bai danna ji ƙaramin bacci ne mutum ya rufe ido ya shirya a haka amma an magana yana yi ko kuma ya garau yana gani amma baya ji yana ganin shi ko mutu amma bai ji ma bai ji salman da yi ba amma dai ya gan shi to ko kuma dan kirsi dan fizgishin nan da nan jirgi ya daga to duk zai zama karamin bacci to bacci ko su ke biki ne ya sharare shi kawai ya sharare bacci shi mai nauyi to tun da shi allah ta'ala baya yi to akwai mutum ya bacci ko zai bai bacci kanin gengedi ne to baya baya gengadawa ballan sama ya farka wannan me- me- me- me- abin nufi shi ne waɗannan sifofin sifofin wane ne bacci da ke da ke daidai da bacci sifofin wane ne makaru ma'ana wannan halittar allah ke da wannan sifa mutane masu a sauran ma- mutane masu jiki masu ƙa- masu ɗaukan ma- ma- dabbobi masu ƙarin ibir irani duk dabba tana bacci duk dabba da ta sani tana bacci hatta kudaje kwari ma duk suna bacci duk su duk suka ne bacci wani lokaci sai ya zama su su- wani ya ɗauke su kuma bacci wani abu ne da Allah ya sallaka mu mutum da kuma halitta ya yi sai ya zama daidai wani lokaci suna rasa is- is- a- is din su. duk da duk da ra- ransu bai rabu da su ba amma kuma an danne hawa su ɗansu ba su ji ba su gani ba su ji ba su gani a daidai lokacin da suke bacci daga bayan suka farfaɗo daga bacci shi ne sai su su gani amma in bacci zai na mutum sai zan baji ba ne to wannan sifa ne na mahalu shi ko ba sifan mahalin ba ne to tun da ainihin yangiɗi baya ɗaukansa to wannan kenan ya nuna ballantana ma bacci ya ɗauke shi tun da gyangyani bai ɗauke shi ba wannan sana ma bacci ma'ana kaga Allah baya bacci to bacci kun san yadda yake idan mutum ya bacci yana mantawa da shi ma baccin kanin suma ne suma kuma suma kuma kanin mutuwa wanda ke baccin ma kanin mutuwa ne sai dai yana da yana da wa kafin a kai ga mutuwa akwai yayansa akwai suma yayan yayan bacci ko kuma akwai yayan su duka babba yayan babba mutuwa Allah bai da wasan arziki na mawuya wadda ke lam tamut fi manamiha ko ga duk da wafati wa- wafatin mutuwa da wafatin barci Allah ke Allah ya sama halittun sa barci saboda haka sifa ne na halittar sa shi ba sifa sa bane to kun mu zo mu duba barci ya barci yake mutum ya kan manta da abubuwa a lokaci ba ya ji ba ya ji saboda haka ainihi idan mutum ya bacci sai wani abu ya faru da shi fakam gaya wasu ai suka yi bacci ya zama sanadiyan wani abu ya faru da su kamar mutum yana tuka mota sai ya gani ya ɗebe shi lokacin da zai farka ɗin zai ga kawai ba zai iya karfito a akalar mota sai ga kawai dole ne nausa ma daji ko kuma ya buɗe da ko sai ya ga dam wani abu a gabansa ko ko ba ya da ko ya ja burki zai buga ko ya shafa ruwa masu tukin mota su yi haɗari saboda suna bacci saboda zai lokacin mace ya ɗauki hankali ba ku ga mutum yakan yi bacci ya farka ya ga gobara a gidansa saboda ya ajiye waken da rukuwan amin nan shi ke da baccinsa ko masu masu suna bacci gas yana rike idan gas ɗin nan suka tashi suna kyasta shana kawai gidan gaba ɗaya bum ne kawai da yake bene ne kawai sai wasu abin kaga mutum bai sani ba yana ta cikin abu yana da rashin yin kuma ya tashi bai sani saboda da da da dai kashi ke da bacci na to da yawa ga ta daga masu bacci mutane sun bacci ya kama ka zama wani wannan na a labarun na gani aka nuna amma a kamaruni kusa da najeriya wasu wani wani gida suka kunna janareta saboda gudun barayi kuma suna ɗaukar janareta sai suka sa shi a ɗaki ya ta hayaki kuma sai suka shaƙa suna bacci su shi sai da aka bari a to kaga lokacin da mutum ya bacci yana manta abubuwa to kaga bacci wato bai dace da wanda yake alƙayyumu ba mai tsaya da al'amuran mai tsaya da al'amuran halittarsa in yi bacci al'amuran halittar za su gudana sai komai zai warkace da Allah yana bacci da komai zai warkace da sai a sama da rufe bai sani sai ya farka shi a mai faru ne shi ai ai kasa sama ta rufe ma kasa lokacin kana bacci to Allah ya baya bacci shi yasa dai yana shi ne alƙayyum mai tsaya da al'amuran halittar saboda haka shi da'iman sarmadan yana nan tsaye da ayyukansa ba ba ba lokacin da za a samu wata fatara da a ce daidai wannan lokacin ba shi ke tsaye da al'amuran ba saboda abin bacci ko abin da ya kama da bacci kamar mantuwa ko rafka duk ba ya zuwa gare shi wannan sifar halittarsa a dunkule wato Allah ta'ala ta'ala ya bambanta da abin da ya halitta don suna da waɗansu sifa muhakkafar nolin hawaris wajibi ne wato shi ya saba da abin da ya halitta abin da ya halitta ba shi ne shi ba waɗannan sifofi ne na na abin halitta to mushtabiha masu mushtabiha waɗanda mutashabbiha kalam su mutashabbiha ba mushtabiha ba mutashabbiha mushtabiha wanda suka masa ishtibai ne mutashabbiha ko masu yin shirki wanda suka yi suka ba ubangiji sifa na halitta mutashabbiha su ne masu ba ubangiji sifa halitta to sun yi ƙarya domin in suka sifanta Allah da sifar halittarsa sun ba shi yiwuwan ya sami tawaya irin waɗannan kamar masu ganin cewa ubangiji yana da shi yana hayyizin muni yana da yana intiƙali daga maka zuwa maka wana yana da yana ba'ad salata yana da tsoron fadi azama nauyi kuma yana iya ɗaukan shiga wani ko fita waɗannan mutashabi ake da masu kamanta Allah da halittarsa to kuma da zarar sun su kamanta ubangiji da halittarsa to kuma su ba shi sifar halittar domin sai mu ce musu to eh in haka nan ne shi wannan abin da wannan da kuka sauwa kuka ce yana da gangani kuma yana da tsawo da faɗi da nauyi kuma yana ɗaukan intiƙali daga wuri zuwa wuri to yana bukatar wayansu abubuwa don yana da teku yana da bukata domin har ma ya zo suka ce ma yana da wurin yana da wurin kwanciya ai kaga yana da bukata to tunda yana da bukata to dole akwai wani mawadacin da ya fi shi kaga ba shi ne ubangiji ba ya bukatar kowa da kowa kowa da kowa kowa na da bukata da shi saboda haka kuma mutu shafiya sun yi sun yi ƙarya su mutu shafiya su ne suka ƙirƙira gungi tajmihi ya kawo kirkiran wani sai wasu ka cewa ba sun yi a samu ubangiji ba tare da yana da wasu ba sai suka mishi sai suka sauka kashi to kuma kamar da kuka cewa idan ka sauwar ubangiji a ran to ka shi ma ka kirkira bambancin bambancin da da mai bautan sa su dau dan gunki shine wannan shi abin da ya sauwar ya sassaka sai kuma ka sauwala ba ka sassaka ba amma da shi kuma ba sauwar da gunki ila ya ka naka ka sassaka a kwakwalwanka shi kuma ya sassaka a waje kwanaki ga shi da ka ta koko da kula ai kuma ka saka za ka kwaro kana kana imajinin ubangijin ka bai iyaka mai kaza mai kaza to irin wannan ubangijin naka dole ya bace tun da ainihin su masu wani ba ka da mun da wai wai an wannan mutum ne suka nuna wai wasu zo wannan na shakar irin wani masu game da da bayanin masu hoton gumaka da daddare idan suka zo za su yi ibada abu ya dame su sai su limaman bautar sai zaka da zaka dame shi zaka da ubangi lokacin baccin da kuma wannan wannan wani wai wai wannan irin abin na chinese ne wai wai ubangijin wani kwado ne wanda je wata yariya ta je tana ta addu'a tana ta addu'a shi kuma kwadon yana sai ce wane ne yake neman hana da wace sai ce ina bukata bukata ne wai shi ubangiji shi kwa kwado ne ubangiji to shi ne aka dame shi ya ce a lokacin kuma yana bacci sa to shi ne ce to a daina damu shi yana bacci amma dai wai ya biya bukatar ka to ka ga wani lokaci tunda shi yana bacci nan ana iya samun ma mai farauta ya zo ya farauci shi in ainihin wani maciji ya zo sadarar sadarar sai ya rafa mishi kawai tunda bai sani ba yana bacci tunda bai tunda ba kwado ne tunda yana bacci gaskiyar magana shi ne duk wanda mutu shafi a duk ɗaya ne tsawon sun sun yi sun ba da jikin ko sun tsawar ma'ana allah ta'ala bai kamata abin da ya halitta masa nan akwai wani ruwaya daga shi tafsirin ayashi inda ya ce da imam sadiq alaihi salam an gan shi ya yi ya zauna ya ɗauro da kafafunsa ya ɗora ɗaya kan ya ɗaya ɗora ɗaya kan cinyarsa sai aka ce mashi ai wannan zaman makaroni ne ko irin wannan zama ai makaruni sai ya ce la ba makaruni ba inna yahuda qalat inna rabba lamma faraga min al-khalq min khalq samawati wal ardi jalasa ala al-kursi hadhihi al-jasta yastar yace yahudawa la'anatullahi alayhi sun ce yayin da sai ya zauna a kan kujera wai sai ya irin wannan zama don ya huta amma wajen a cikin musulmi akwai wasu kai kai da za ka yi mai shi gidan allah wai irin shi gidan allah wanda ya baya ga yake shi da akan al'arshi wai kuma inda suka samu magana shi a imam sadiq sai ya irin wannan suka ce ai wannan mutum sai ya shafa yahudawa ne suka ce wai da allah ya gama da ita sama da kasa sai ya zauna kan kursi yana hutawa shi ne ya ɗauke ɗaya kafar ya ɗora a kan ɗaya kan cinya sai ya ɗan shi gida ba shi sai da har suna cewa ko a masallaci suka mutum yawon ki tashi kana ki shi irin nan makaroni ko haram wannan sai ta ce ka ya raɗi ka ka Allah ya ke a waya a haram to sai ya ce saboda wannan ne ma sai Allah ya saukar da Allah la ilaha illa yana bayanin wane ne Allah wanda baya shirya ya ce Allah la ilaha illa hu al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi abin da ke sammai da kasa duka nasa ne halittarsa ne mallakarsa ne bayansa ne ya ce yana mallaya yamlikuha wa yamliku tadbira tadbira yamlikuhuma wa yamliku tadbirahuma yana mallakar su sammai da ƙasa ɗin yana kuma ya mallaki kuma juya sai da ya ga dama da ta'kidul li qayyumin yake wannan kuma karfafa da qayyumin manke zuwa ga tsayawar sa da ta da kashin kansa bai dogara da kowa ba kuma kuma da komai ya dogara da shi da kuma wata tijajin ala tafarrudihi bil uluhiyya da kuma kafa hujja akan kaɗaikuwansa da kurubiya ubangiji na takaji kamar da wuce wannan karin ubangiji cancanta ga bauta to shi ne ya kaɗai da cancantuwan bauta wal muradu bi ma fihi ma da kuma abin nufi da duk abin da ke cikin sa mai da kasa ma wuce da fihi ma dakilan fi haqiqati ma aw kharijan anhu abin da duk aka samu a cikin su samai da kasa din wasailin ko abin da ke wajen samai da kasa ne mutamakkinan bihi ma yake yana da cikakken iko cikakken iko a kansu gaba ɗaya ta nasa tsoron bai bai tarayya da wani ba wani ne ya yi sama da ƙasa wa ya mallake su wa yake sarrafa su to tambaya zai yi ya zama yana cikin su wannan kuma ya karo musu bayani ne idan ka ce yana cikin su ne domin lokacin kafin ya yi su ba tun da shi ya sama da ƙasa ya yi su don yana da bukatar su ne Allah ya halitta don yana da bukatar halitta ne ba ya bukatar halitta ya ga naman ya halitta ne da ba yana da bukatar ne ya halitta ba ya bukatar halitta a cikin kafi da kuma ma kummi tafsirin kummi daga imam rida an ya karanta wannan ya ce da kuma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma ta tafara alimul ghaibi wa shahadatu rahmanur rahim man zalladhi al-ayat wato kenan da kuma sama da mafi arda wa mafi na kuma akwai ƙarin ko da ke ba an bata shi a cikin ayatul kursi ba amma a wani wuri akwai shi saboda haka yana da ma'anar sa ma'ana ya ce a wuri ba an cire ma'ana da kuma da ya karanta sai da ce da kuma bisa ma da mafi arda a nan iyakan abin da aka ce da kuma bisa ma wa da mafi arda sai aka tsaya sai aka ce wala ya kuru da kuma to kafin wala ya kuru da kuma sai ce a ma'anan fassara an gane ai wa ma bai na abin da ke samai da ƙasa da abin da ke tsakanin sama da ƙasa wa mata sarrafa da ke abin da ke ƙarshen ɗan ƙasa ɗin shi ne kuma alimin da yin yawa shahada shi ne masanin fake da koyi fake da bayyana ga zai fake da bayyane ar-rahman rahim shi ne kuma ar-rahman shi ne kuma ar-rahim to sannan sai ce manzar da ya ce wane ne wannan da yake iya ceto a wajensa akwai wani wanda zai ceto a wajen Allah ko Allah bai yadda ba ya zai ce wannan na riga na na gama yanke magana aljanna na kai shi akwai wannan shi kuma Allah bai so a kai shi aljanna ba sai kawai sai ga wannan ya kai shi aljanna ko kuma ce wannan dai wata zarta shi kuma Allah bai yana sa kai shi ba amma wannan ya ce wata zarta shi sai ya kai shi ko sai Allah ya sai ta in aka samu haka nan waye da iko kenan yawa shi wannan ba Allah ba kenan ko ba ga wani to ba wannan ba wannan akwai wani mai iko da bishin Allah ba shi ne ba to amma kar ka ce ya ya kore shi ceto ko ba lura ba tambaya ana yin ceto da izinin Allah yawwa to ana iya yin ceto ba izinin Allah a'a to kaga ceto da izinin Allah ya nuna waye mai ceto Allah ne mai ceto tun da yake wani zai ceto da izinin sa da za a ce wani zai ceto ko ba da izinin sa ba to ya fi Allah iko ne sai ya ce sai ce sai ya kawo shi da sigar tambaya manzan da zai shi kuma tambaya waye wannan da yake iya ceto a wajen Allah me ya amsa akwai wani mai ceto a wajen Allah ma'ana ba sai ce illa bi izini sai dai Allah ce mishi ya ceto yawwa kaga in ceto na Allah ne mallakin sa in ya ce wane ya ceto to kaga wannan ceton da ya yi ne saboda waye ba shi iko yi to waye mai ceto shi ne ma to yan ba ceto su yi hankali wanda ya ce ba ceto ba ba za a cece shi akwai ceto bi izinin la amma ceto babu izinin la ne ba wato ma'ana ba wanda iko ta tsarrufi a yi al'amarin da Allah sama da ƙasa in ba da izinin sa shi ne yake da cikakken iko kan komi sai da yi to in ya so ya ce na ba wa ne ne kaza wannan ko kaga shi da mandas da Allah yake wannan ko illa bi izini sai da izinin sa wannan bayani ne ga girman shi anan Allah to kuma daga cewa shi ba wanda ya daidai da shi ba ma wanda ya kusa da shi wanda zai keɓanta ya mustaƙilli ya istiƙilali a kan ya tunkuɗa abin da yake so ko jawo abin da yake so ballantana ma ya ja da Allah ya mishi ta wani kai ko ya ma'arara shi akwai wanda ya daidai da Allah akwai kaninsa ɗan kaɗan ya kai shi ba amma shi ma Allah Allah ne akwai to da da akwai da ainihin sai ce sai a rigima sai ce ba na fi gaba sai eh amma ni ma ina da kaza kaba da shi ko kaga to akwai wannan babu ya alamu ma baina ainihin wa ma kafo ya san abin da ke gaba gare su da abin da ke bayan su wato su halitta ke ya san komi shi ilminsa alimin ne layo Allah in ilmi ne nasa ba ana sanar da shi bane duk wani mai ilmi ana ilmantar da shi ne amma Allah ana ilmantar da shi wani abu yakan zo ya bayyana da bai san shi ban ya bayyana sai ga shi komi shi ilmi zati ne a wurin amma su sauran mutane halittarsa ilminsu ba zafi ba ne ma'ana ainihin sun kasance kafin ilmin ya zo musu kamar yadda muke mu wallahu ahada lakum min butun ummatikum ummahatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida la lakum kaga ko za ku dole cikin kullu ba ku san komai ba san a samu kuji da gani da bayyana an ce an bashi an kana ilmi sai zo an kare an kare an kare ka tara ilmi ko ka kai marja'i marja'i ila ala ana nan ana nan kuma sai a dauke ilmi sai kuma marja'i ya shekara 90 da wani abu sai a ba ma mishi tambaya saboda aka tambaye shi zai shiru ya mana kaga il kaga ilmi ba zaki ne ba wurin shi ya shigo ya same shi alhali ba shi ya kuma rabu da shi to shi ko ilmin Allah zaki ne shi ai ilmin sa ayin zaki ba bambanci tsakanin ilmin Allah da zaki ba ba ilmi ya zo mashi ne ya same shi daga baya ba ba kuma yana rabuwa da shi ba saboda haka shi ya san komi ya san abu kafin ya kasance kun baya bukatar a sanar da shi to shi ne ya san limanin ya san abin da ke gabansu da bayansu idan ya ce ya san ya alamu amma bai na aidihim da imam rada wannan kusa da imam rada ya ce ma bai na aidihim ya ce ma kana wato abin da ya kasance wa ma karfo ma lam ya ko a gane mene ma ma bai na ainihin abin da ya gawo duk abin da ya wuce ya sani abin da zai zo kuma ya sani shine ma ta kawo ruwaya daga kummi a tafsirin kummi daga imam da alayhi salam wala yuhitu na bishay'in min ilmi ba su iya rutsawa da wani abu na ilimin sa su su su halittar su kenan za su iya faifaiwa da sanin komai gaba duk abin da Allah ya sai da su masu zai ba su su san ko illa da mashi a sai da abin da Allah ya ga dama ya sanar shi su abin mai sauran halitta hadda annabawa hadda hadda masu mai wanda ilimin sa ya fi na sauran mutane to su ma ilimin waye ba su yawwa shi ya sanar ya ga dama ya sanar da annabawansa abin da ya so su sani su kuma ya umarce su da sanar da sauran bayi abin da ya so su sani saboda haka ilmin ilgirgirɗe shi Allah shi ya san komi kuma ba za ba wani wanda zai iya sanin duk ilimin Allah sai abin da Allah ya ga daman ya sanar ce shi daga cikin a cikin ummi illa bi ma sha ya ce illa bi ma yuha ilayhim yau akwai ilmi muka akwai shi ka kansu shi kansu ilmi ga nan ne ilmi da muke ilmi ilmi da ilmi ilmani da akwai ga nan ne ilmi akwai saukakken ilmi akwai ilmi ga nan ne wanda Allah ta'ala ya ba mutane hankali ya sa musu ji da gani da fahimta ya aje abubuwa suna nan akwai yau kullum sai su shaɗi su gano in sun haɗa kaza da kaza da mutane wannan ganowa ne na ce musu sani ba in suka yi dan tajirba suka gwada wannan suka haɗa wannan sai su fito musu da wani sakamakon da za mu san ai a ce aka da kaza ka yana zama ka to ilmi ne ko ba ilmi ba yau sun gano ne amma akwai shi ko ba shi akwai shi yanzu ka mutane suna ta gano wasu abubuwan da ba su sani ba ko su kullum sai su gano abin amma yana nan su ne ba su sani su ne ba su sani ba yana nan sai suka gano shi to ganin na ilmi kenan abin da akwai ilimin da ba a gano shi an ba zai ka gano duk binciken ka ba za ka iya gano ba ba da za ka gano wani ilimin da ya shafi ya ya ya gidan wuta yake ya gidan aljanna ya za a rayu a ciki ya kaza ya kaza sai da gano ba a experiment a laboratory a gano so masu gano ba mun ake ce musu professors ilimin nan masu ilimi da sauransu ai mai wani ilimi suke zama professor a kai ya nan ilimi amma in suna ta bincike bincike sai su ga gano ma yadda lahira ne a su ya gano wannan shi kuma sai a yi ma sai Allah ta'ala saboda mutum yana bukatar wannan ilimin yana bukatar wannan ilimin tun da ba za ma'anarsa zai mutu kuma zai tashi rana biya kuma akwai hisabi akwai wata akwai aljanna to sai a sanar da shi domin ya tsira sai mashi ko wannan kaji kaji kaji mutum mayin da mutum dole ka alora ba don kaza ne don kaza ne to kuma hankali yana karɓan wannan da hankali ba zai karɓa ba za a biyar ba shi ba to kuma su annabawa ba su magana da mutane da daidai gwargwadon matsayin fahimtar annabawa kamar da yanzu abin da amirul zan cewa ainihin annabawa ba su taɓa magana da mutane da daidai gwargwadon nasu hankalin na annabawa ba ne sai dai suna magana da mutane da gwargwadon hankalin mutane idan annabi zai mutane magana don su gane sai ya lura da hankalin su sai magana da irin hankalin su don su gane amma in yi da nasu hankalin za su ce masa bawa ce saboda ba su gane da kyau saboda za shi hankalin ya ga nasu in ya faɗa da daidai gwargwadon hankalin sai annabi dan uwansa zai ke gane to kaga illa bi masha illa bi masha illa bi ma yuha to nan bai bukashari ke cewa a yi haɗin bishe ilma an yi alama kama ko alal hakika to rutsawa da ilmin abu shine ainihin asan abin kamar yadda yake hakikan shi asan abin kamar yadda yake hakikan sai ce in ka tattara wannan abin da yake nunawa Allah ne ya ke banta wal majmu'ul jumlatayn yadullu ala wannan jumlatin ma bayna dai ma ma'ruf ya dullu ala tafarrudihi bil ilm ya wannan ka ta gano nan jibrili guda biyu ma bai na ilmu ma ko ila ma sha Allah to wala jibril ce mai ilmi kuma to za ka ga cewa ya nuna cewa shine kawai yake yake yake masa da ilmi shine kawai mai ilmi wane ne alim la yu'allam kowane mutum mu'allamun ka gane ya ce wani mai ilmi ne amma amma mu'allam mu'allam wa wani ilmanta da shi to wane ne alimin layu allah wane ne mai ilimin da shi ba a ilmantar da shi ba to za ka abin da yake nufi kenan ta faru da yake ilmin zati a tam a tam ala wa dare wani ya nuna ainihin keɓantarsa da ilimi zati kammalalle wanda ke nuna kaɗaituwarsa shi ilimin nasa ba ya kamar da suka kazu ba ya zo ne ya same shi shi da ilimin abu ɗaya ne. to ga shi na ɗauko ba ba tafsirin ayatul kursi ga shi ban gama ba ga shi kuma magana da tsawo kuma na so ma in dan muku tsawon magana dan gani da falalolin ayatul ayatul kursi falalolin da na gani ko shi ne sai mun yi karatun mafani akan falalan ayatul kursi kawai amma zan tsoke mai ɗan kaɗan kuma da yake lokaci ya ƙare a gurguje zan ƙarasa wannan magana wasu a kursi wasu sama wannan abu kujeransa ta wadaci sammai da ƙasa to gaskiya wannan magana da tsawo gaskiyar magana ne amma na yi bayani daga baya kujerar ta wadaci sama da ƙasa wala ya ƙudu fi duhuwa kuma kiyaye su samai da ƙasa ɗin bai ainihin nauyi gare shi ba bai gagare shi ba duk da duk duk da wannan wa huwa al-aliyu al-azim shine madaukaki shine mai girma wannan ne ayatul kursi kenan zan fassara wannan nan gaba saboda lokaci akwai ba insha Allah kursi ba muka fassara da kujera haka ne akwai akwai kuma al-arshi akwai kursi jismani akwai al-arshi jismani a wannan kinayen yana nufin abban da sama ta ɗaya da ta biyu da har zuwa ta bakwai to akwai kuma sama ta takwas da ta tara sai dai ba a ce masu ta takwas da ta tara sama ta takwas ita ce ne alkursi don an yi ta rutsa da sama bakwai shi ne ma'anar wasu abubuwan sama rutsa ta rutsa da sama bakwai da ƙasa gaba ɗaya wannan na suna taɓa yin wannan ɗan bayanin da ya yi gwargwaro mutum ya gane ma'anar sama da ƙasa amma da yake lokaci ya kure insha Allah zan kawo shi da ma ruwaya daga hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ba ra'ayin wani mutum ba don a gane ma'anan sammai da ƙasa a gane ma'anan kursi da ma'al arshi wannan ayan wasu suna ce mata ayatul kursi wasu suna ce mata ayatul arshi a wurin musafofi da dama aya ɗaya ce wasu kuma sun raba biyu sun mace ta aya sai suna ce mata ayatul arshi ayoyin al'arshi duk da kalmar al'arshi bai fito ba ce to kuma sha Allah muka zo karatu mai nan gaba za mu sake da ayatul kursi din amma za mu dora ne mai sharhi kuma mu kawo yan tsorowa insha Allah hada farjore ta dai ne ba insha Allah yake lokaci ya koyi ba mana kaza wa sallallahu ala muhammadin wa alihi wa sahbihi Allah ya gane da mutum da ke karanta shirye da mu da shirye ka ba mu ikon aikata ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اللهم اغفر لنا وارحمنا وثبت اقدامنا واغفر لنا واصلح لنا الينا واجر بين قلوبنا واهدنا سبل الصواب ونجنا من الظلمات الى النور ومن فواحشنا ما خلقنا وما بطل وبارك لنا في اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذرياتنا انك انت التواب الرحيم اللهم من ارادنا بسوء فعليه ومن كادنا فقير اللهم هم من ارسل علينا همه وانقر بمن ينقر بنا فانك خير الماكرين وارفع عنا عيوننا بالصفرة الظلمة التقاة الحسنة الفجرة اللهم انزل علينا منك السكينة والجزاء